رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka har yanzu dai muna kan magana akan waya wadda ke hannun mafiya yawan bayan Allah wannan waya da ke hannun mutane tana iya zaimowa taimako ga ɗan adam wanda yake musulmi akan bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala a da mutumin kirki wanda ya san Allah wanda yake rike da ibada zai iya yin barci lokacin sallah ya wuce shi saboda ko da ya kiran sallah a wancan zamani wasu gidajen ba su iya su ji kiran sallar shi mutumin kirki zai iya kwantawa ya kasa tashi sallar asuba bal annabi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tare da sahabban shi yace wa zai tada mu sallar asuba bilal radiyallahu anhu yace bi sai da sani ya tashi da aiki na annabi da aiki na hidima ta musulmi shi kin kwantawa ya jingina ya yi da abin hawan shi irin magatsiyanin nan ashe shi dan ya sauka wurin sai ta kula na ta da annabi da sahabbai gaba daya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya farka ya ce ku tashi mu bar wannan wurin don akwai shaidan a wurin sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je ya yi sallah a yanzu mafiya yawan mutane suna da ababe wanda ke farkar da su ko lokacin da akwai munannin abinda zai farkar da kai lokacin da yake nan ajewa ne wani wuri wani ba zai saya ya aje ba akwai sakaci wani ba ya da shi amma mafiya yawan mutane yanzu akwai wayoyi a hannunsu to kaga abin da ya faru a baya saboda shin farkawa ba zai faru a yanzu ba don haka wannan tafirin sai ya zo ga matsala ta fika hukuma wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ya yi barci barci ya ɗauke shi sannan sallah ta zo ta wuce annabi ya ce fari musalliha idan zakara barci kai manta ta kai to in ka farka ko ka in ka tuna sallar ka yi wannan sallar ba ka da wata kafara sai wannan sallar da za ka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace in akwai sakaci to ba ga wanda yi bacci ba ba sakaci cikin bacci in ka kwanta sai lokacin da Allah ya tada ka to a yanzu ba sai fikihu sabon shigo ma al'umma mutane yanzu aikinsu ya biye musu sallah mutum ne ke kwanta in ma ya kai karfe biyu ke kwanta ba in ya tashi sa lokaci wanda waya za ta tada shi sai ya daidaita lokacin aikin shi in ma yana tunane bacci zai mashi nauyi zai sa na farko da na biyu da na uku don kuke kuskure ma lokacin aikin shi ina lokacin sallah ya bar shi baya sallah ba komi ba ce saboda allah ba zai sa mala'ika ya zo ko ya mammare ka ba ko ya maka wani abu daban a'a wannan na allah ne amma aiki ka san in ka fara jinkiri ka kara ga abin da zai biyu baya don haka sai ka sa lokaci na aiki kana bashi kula lokacin sallah kuma ko oho to wannan yana da hadarin gaske don haka waɗansu malaman sun tsananta kalima ga wanda zai yi haka saboda rena sallah ne rena allah ne wannan kudi wanda za ka je ka nemo a wajen aiki abinda Allah ya sa ya sabkan ma al'umma da kudi da dukiya da abinda za su samu abinda za su ci su sha su yi mu'amala wannan kudi da Allah ya sabkan ma al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innama ju'ila al-malu li iqami as-salati wa ita'i az-zakah dukiya da Allah ya hore a hannun mutane ya hore ta ne don mutane su yi sallah don mutane su yi zakka ke da wannan aiki da za ka fi wajen shi da Allah ya hore maka shi ya ba ka shi ga mutane da yawa zaune wannan kasuwa da za ka gaugawa ita ce za ka fidda ma lokaci wanda Allah ya hore maka ya hore maka abin da za ka ci ka sha kana da aikin yi ga wasu zaune ga wasu suna neman abin da za su ci ba su samu ba Allah ya baka ne na farko don ka bauta mashi don wannan aiki hanya ce na ka ci ka sha ka bauta ma Allah ba don shi aka yi ka ba amma bautar Allah don ita aka yi ka haka Allah ya ce وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون بل أن تتن أدم دا الجنيبة سيدن سبوتا مني كما كيف ذاك موتا وألا دون أبوبا وند يتسنى بايا لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ku san mafificin ayyukanku shi ne sallah to wannan sallah ita ce ba bakin komi gare ka ba amma aikinka shi ne bakin komi wanda sallan nan da abin da suke makamantanta don su aka yi ka wannan allah ya hore maka aiki ya hore maka kuɗi ya hore maka kasuwa don ka bauta ma allah da su sai ka mai da ƙasa sama sama ƙasa to don haka haramun ne haramun ko san haram in aka ce wani lokaci ba kyau ba hausa bai cika ganewa ba amma aka ce haram kamar ka je ka kashe kai sai da hankali ya fara jan ashe bai kamata ba kamar ka je ka yi zina sai mutum ya fara jan ashe bai kamata ba kamar ka je ka yi sata sai da hankali ya fara jan bai kamata ba to irin wannan haramcin ne ke ga ka sa lokaci na aikinka ka kisa lokacin sallah wasu ba da cewa suka yi suna tsoron kuka kafin ba saboda akwai wasa da addini akwai mai da addini ba bakin komai ba to wannan yana ɗaya daga cikin tasiri na wannan waya gare mu wajen taimaka maka wajen bauta ma Allah da kuma canji na fiqhu da aka samu in kai bacci din a da za a ce in kai tashi kai kaza yanzu kuma dole ka sa lokaci da za ka tashi dole ne in ka tsallake lokaci ka saba ma Allah madaukakin sarki sannan yana daga cikin tafiri na wannan waya riya hanya ce ta riya wajen bauta ma Allah kai ne za ka zuwa wajen aikin hajji ka rinka ɗaukar hoto abin ya zama kamar hauka mutum na ɗawon iwon ya ba wani ya ce wani ɗaukanni ina kushuri ina ƙasƙantar da kai ga Allah ina addu'o'i ina kusanci ga Allah wani ya kalli ka'aba ya daga hannu ya ce ɗaukar mana hoto sai a watsa ma duniya ya habibi kai baka san annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna allaha la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafilin lahin an Allah zai karɓar addu'an mutum zuciyar shi tana rafkar ga Allah ka ɗaga hannun tunaninka na wani wuri ya ɗaga hannun ma da kai ba Allah ta roƙa ba kawai ɗagawa ne kai dan a watsa ma duniya ga kanan kana addu'a sannan mene ne amfanin ka ɗauki wannan kuɗi wanda suke masu yawa ka ɗauka ka zuba ka je wajen umra ko hajji sannan ka dawo hufai hunayin ka dawo ba komi a hannunka ka dawo siffar ba ka da komai mire da amfanin haka sannan in sadaka za ka yi za ka iya sa kamera tana ɗauka kana yaɗa ma mutane ga kanan kana sadaka ga kanan kana ba ba da kaza da kaza gawa da gawa ne to kaga wannan dukkan mugun abu ne akan ibada dan akwai wani abin da ya kamata mutane su sani shi bauta ma Allah madaukakin sarki ba kawai ai a kare bane an gama akwai bibaya shin da kai aikin nan an karba ko ba karba ba yin aikin ba da kuke ganin ana shan wahalan nan ka tashi ba lokacin tashin ka ba ka bar abin da kake yi ko da yana kawo maka kuɗi ka zo ka yi ka aje komi ka zo ka sha wahala wani lokaci wani lokaci kuɗinka su shiga jikinka wahalar jikinka ta shiga wannan fa sauki gare shi za ka yi ka kare gaba ɗaya abin da ke biyowa baya shine ya fi komi mahimmanci shin an karba ko ba a karba ba don ababe wanda mutane ke yi abin da ke bayyana ga mutane ko malami abin da zai faɗa maka shine abin da ya ga kayi da ibadar nan da abin da ka faɗa mashi kayi daga nan zai maka hukunci cewa aikinka ya yi ko bai yi ba amma ka san cewa ba wani malami wanda zai iya zuwa ya ce maka Allah ya karbi sallarka ko Allah ya karbi ibadarka ko Allah ya karbi hajjinka ko Allah ya karbi sadakarka ba malamin da yake faɗa maka cewa Allah ya karbi sadakarka ko ibadarka kai dai za ka tantance abinda Allah bai so ka kai wajen ibadar nan wanda za ta rusa maka wannan ibada to Allah zai karba aiki wanda ɗan adam zai yi sai in an samu sharuɗa guda biyu sun cika a cikin wannan aikin wannan ya kamata ga dukkan musulmi ya kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu in ba haka ba za ka yi aikin banza hajjin ne ka ɗibi kuɗi masu yawa ka bada ka tafi ka je ka yi aikin banza ka dawo kuɗin ne ka rabawa sadaka ce za ka yi ka zo ka yi ta zubawa kuma ka yi aikin banza shi ne al'ikhlas yi don Allah ka yi abu don Allah sannan ka bi yadda Allah ya ce ka yi wannan abu da ka rabo ɗayan biyun nan to za ka yi aikin banza kenan al'ikhlas shi ne ka yi abu don Allah saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana bi wajhihi khalisa Allah bai karɓar aiki sai wanda ya zo ya zamo dan shi aka yi shi amma duk wanda zai yi wani aiki ba dan Allah ba hajji ne kaje ka rinka ɗauka kana yaɗa ma mutane kamun ka je ma kana tunanin ina da ina za ka ɗauka ka watsa mu mutane sadakatar kai don mutane su gani su yaba in tashin alƙiyama yayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace za a sa mai kira ya kira duk wanda ya san yayi wani aiki wanda ake yi dan Allah amma ya yi shi dan ya faɗa ma mutane ko ya faɗa ma mutane to ya je wajen wanda ya yi dan shi ya karɓi lanar shi a wannan ranar wanda ka yi aikin dan shi dan ya gani dan ka burge shi tsirara yake kamar yadda kake tsirara kayan jikin shi bai mallaka ka kausar ka taba tabka aikin banza kuma in aka je lahira Allah ba mai doka zai yi ba balle ka ƙara neman wasu ɗin ka je ka in hajjin ce ka yi in sadaka ce ba za ka samu damar ka yi ba Allah madaukakin sarki cewa in tubudu sadaqati fa ni'mahi in kuka bayyana sadaka ma dalla da wannan bayyanawa da kuka yi a yaushe wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa كبر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير in kuka ba da sadaka ma dalla kuka bayyana ta to ma dalla da bayyana wannan da kuka yi a yaushe lokacin da ɗan kasuwa zai zama cikin ɗan kasuwa ɗan uwan shi mai kuɗi zai zama cikin masu kuɗi ɗan uwan shi wannan masu kuɗi suna da sakaci wannan ɗan kasuwa suna da sakaci ya gano hanyar Allah ya gano hanyar gina lahira su ba su gano ba gabansu sai ya ɗauki wani abu sai ba wani ko ya yi wani abu ya ce jama'a ku rinka kaza da kaza da kaza rannan na yi kaza na yi kaza na yi kaza da wani nufi ba don wasu yabe shi ba don sun san zai iya a adalci su yi koyi da shi wannan shi ne Allah yake cewa in tubudu sadaqat fani'immahi in kuka bayyana sadaka madalla da bayyanawa da kuka yi don wani ya yi koyi da ku wa'in dukkuha in kuka koya wannan sadakan wato tuhar fukara ku ba talakawa a sirrance wa huwa khairun lakum shi yafi zama alkhairi gare ku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah zai yafe muku laifukanku wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki masani ne da abin da kuke aikatawa ya san zahirin abin da ake gane gare ku kuma ya san abin da kuke koyewa a zuci shine khibra din da yake nan dan haka yana daga cikin ababe wanda Allah ke so shine koye da yake koye da yake wannan waya da ta hannun mutane ta zamo sanadiyyar yin riya da yada ababe da yada komai hatta ibada ɗaya daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai sa a cikin inuwa lokacin da mutane ke cikin rana zufa wani ka kawo ga wuya wani ka kawo ga gindi uku a wannan lokacin wasu mutane suna cikin inuwa ta Allah yau mala willa illa willa ɗaya daga ciki wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutum da zai bada sadaka ya yi abu a ɓoye wanda hannun shi na hagu bai san abin da hannun shi na dama ya bada ba magabata suna ƙoƙarin ƙuya ayyukansu wasu suka ce wallahi abin yana da wahala kanka ce a ni na kasa wallahi magabata mutanen kirki sun sha wahala haka wani yace sai da dai yaƙi da yi don Allah shekara ashirin ni ina ta tana kunce mani ina jawo ta a ce gwada ma mutane ya ce kai mutanen banza ya ci gaba da abin da ya kamata yi sai da shekara isirin niyyar shi tana ja a ce gwada ma mutane su san ka isa ya ce mutanen me ya zarce ya idan Allah ya ce a ƙarshe sai da ya koma bai daga wani abu ko ya aikata wani abu sai dan Allah fa kuma duk wanda ya san mutane ya kamata ya zamo abin da zai yi zai yi shi ne don Allah ba don riya ba ba don mutane su gani ba اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب